kowane musulmi ba za a kuɗe ba sai lokacin da limai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah na sallar juma yanzu zai iya yiwuwa ya ɗauki kila minti ashirin minti talatin minti arba'in har awa ɗaya kuma duk wata hada-hada da bawaye a irin wannan tsakanin hada-hada ce ta haram ya saba wa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam yace idan ta hadis sala wal khutbatu ita khutba kana kabla an tuj'ala al-khutbatu qabla as-salam kafin a sanya khutba kafin sallah kuma ila ihtihadi salati sannan ya zama bayan kammala sallah bada an tu'ila al-khutba ba'da salah bayan an sanya khutba ta koma bayan sallah mana suka da suna za ki ai khutba kafin kafin sallah yadda muke yi yanzu kenan ko kuma daga liman ya zo ai sallah kamar yadda ake ta'idi in ya so sai kuma a yi sallah da dai wannan shi ma an shafi faka da ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce wa idza rahum tijaratan idan kuka ga hada hadar kasuwanci saye da sayarwa aw hawan ko kuma wani abu na warki ba dole bane ya zama abu na haram abu ne dai mai daukar hankali abu ne mai jan hankali na wasa kila misali a ce to ana cikin sallar juma'a sai aka ce ga motar sayar da ruwa ta zo kuma da masaki guda ana jiranta kaga wannan tijaratan ne tijaratan ne ko kuma sai ana cikin kutubar juma'a sai aka ce ga sarki na ce tafiya ya dawo wannan lahawun lahawan ne ba tijaratan bane ba wanda da za ka samu dan ya dawo ko tsaraba za a raba yara za a baban da manya kuma kila dan tabaka lashe ne dan kaɗan to banda e banda tijara banda kuma abin da yake la'awun ne shi na lace in fadu ilaiha idan kuka ga hada hadar kasuwanci wanda za ku saya ko ku saya ko kuma wani abu mai shagalantarwa in fadu ilaiha sai ku ada sallar ku tafi zuwa ga tijara din sannan minhum anna hurmatal bai'i ila intihai salati faqat suna zaton haramcin saye da sayarwa yana nan ne a iya cikin kammala kudu ba kawai. Da liman ya zo a iya ila hurmati inda hadin sala zuwa kammala sallah wannan dunar kutuba. Misali liman na zuwa sai sallah. Da ya sallah ya gama sai ya zauna yana sai ya ci gaba da kutuba kutuba ta farko da kutuba ta biyu to yana cikin kutuban ne sai aka ce ga mai ruwa ya zo ga mai kayan abinci ya zo ga mai magunguna ga manoma ga shi nan ya zo to sai suka yi zaton ai da Allah ya haramta saye da sayarwa ya haramta ne daga lokacin da aka yi kabbarar harama zuwa lokacin da aka sallama sallah amma lokacin da liman ke kutuba wannan ba haram bane tun zai yi tashi ya je ya hidimar shi ko kuma a ta yadda muke yin liman da ya zo ya fara kutuba da ya kutuba yana cikin yi sai hada hadar kasuwanci din sai aka wace aka ci da kai musu magana suka ce ba ba fara sallah ba ai haramcin saye da sayarwa yana daga takbiratul ihrami ne ila taslimatul tahrim to shine sai Allah ce shi ba kai ke nufi ba daga zuwan liman daga yin kiran sallah na bi na hawan liman minbari to har zuwa liman ya sallame sallah to waɗannan wurare su ne wuraren da aka haramta musu kasuwanci fa za a buɗe da tijarati sai suka tafi zuwa ga hada hadar kasuwanci watar watar kuka suka baka da kutubanci a cikin kutuba ka'ima kana tsaye kana ta kutuba kabarun bi ma'anan nahyi labari ake barawa waje za a au tijaratan aw lahwan in fasu ilaiha ai waje za a aitum tijaratan aw lahwan fala tanfasu ilaiha kan ku je hani ne a siga ta labari ai idza an tijaratan aw lahwa la yanfasu ilayha wa la yakunu wa la yakunu qa'ima tafa ba za su tafi wajen kasuwanci ba za su fata kana kutuba a tsaye ba da anna huzurahum lil kutuba sharhun fi sihhatis sala domin halartar sallar juma'a ko halartar kutuba tare da liman sharadi ne wajen ingancin sallar mutum idan mutum ya rasa ta ko ya bata ta shi kenan wanda ya zo sallar da juma'a sai ya magana liman na kudu ba kaga ya bata ingancin sallar juma'a shi annabi ya ce faqad laka ko fala jumu'ata la wanda kuma bai zo juma'ar ba sai baki mai ya gama kutuba shi wannan asarar ladar juma'ar yayi mana asarar kutubar da kuma asarar gwaggwaban ladar da aka tanada ga wanda ya juma'a tare da sauraron kutuba wa yi wa annabi kana sallallahu alaihi wasallam ya kutuba yawan juma'a an waito cewa annabi ya kasance wata ranar wata ranar juma'a yana kutuba ba da sallah bayan sallah fa kadima da irul sai tawagar yan kasuwa tare da rakuma dauke da kayan abinci suka zo wa zarba li qulumihim asaban sai suka buga ganga al al'adati bisa ga al'ada mai nuni ga cewa sun zo suna da wannan salam fa kana da annasu min al-masjidi sai mutane gaba ɗaya suka baro masallaci ghayru sunnatay ashara rajula ko ashara rajula in banda mutum goma sha biyu ba ba mutum nawa bane a masallacin in su hamsin ne to dai talatin da takwas sun fita idan saura mutane goma sha biyu suka rage sai goma zan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa idza kana tasqul jumu'atu litijarati allati fiha al-fa'ida shar'iyya mamnu'an yanzu idan barin juma'a dan zuwa ga yin hada-hadar kasuwanci wanda a ciki ake samun amfani da shari'a ta yadda da shi idan an hana shi to fatarku halin lahawi ashaddu man'an fita domin yin wasanni shi ya fi tsananin hani cewa ya fita masallacin juma'a ya je ya siyar da akuyar shi ya ɗauki mahaifiyar shi ya kai asibiti ko ya juyo mata magani idan an hada wannan domin ba da aula kuma a ce ya fita ya kyada liman na hudu ba saboda wai liman ya yi doguwar hudu ba kuma ga lokacin fara semi final yayi da tim din shi da tim din rival yan adawa to wannan ashaddu man'an wa nahayan min zalika sai malaki ta wani kana ci sahaba radiyallahu anhum la yakrufuna halil lahwi duk da cewa sahabbai ba su bar juma'a ba su taɓa barin juma'a dan su tafi wasanni ba kama yadda su alayhi adamu rujuki samir lillahi wa rujuki hidin tijara faqat in muka lura da yadda lamiri da ya gaba sai lamirin da aka kulla da sahabban sai ya koma kan kasuwancin amma bai koma kan lahun ba in ka kalli ayar shine wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima in faddu ilayha ba in faddu ilayhi ba ba in faddu ilayhi ma ba ko ba ka da tawilin da zaka gaji ayyana mirin zai iya komawa in ma ilan la'awi wa in ma ilan ilan jannati maka ba zai yi ba dan lamirin mace ne fala budda ba makawa cewa ya ubi ilan tijara in kuma da duka biyun ake nufi ta ce ilaihima in kuma da la'awa ake nufi sai a ce ilaihi malaki ga alhamdulillah sahabbai ba su koma zuwa ga la'awa ba saboda haka ne malamiri bai koma zuwa gare shi ba bai ummal hukum sai dai Allah ya zo da la'awa ne don hukuncin ya gada kowa saboda nan gaba za a samu wanda saboda wasa kawai za su bar sallar juma'a da zuwa ga tabarsu thumma qaddimat al-khutub thumma qaddimat khutbat al-jumu'a ala salati bis sunnah daga bayan sai aka rika gabatar da hutubar juma'a akan yin sallah tanbihan li ahammiyatiha ala baqi khutbat salawat fa yana mai fadakarwa ga muhimmancin kutuba a ranar juma'a bisa kan kutubobin da ake yi wa na sauran salloli misalul idi misalin idi fahimtul juma'a shar'un kutuba a sallar juma'a sharadi ne ga huzurul jama'a kaman halartar jama'a allati kana fi daga juma'a wanda juma'a za ta iya kulluwa da su kun ga mun muka lura mu ga sallar idi da sallar ake farawa sai an gama da kutuba kenan kutuba a idi ba ta kai kutuba a juma'a ba sallar roƙo ruwa da sallar roƙo ruwan ake farawa sai an gama sai ya kutuba sallar kiskuwar rana da sallar ake farawa sai an gama sai ya kutuba amma a sallar juma'a ce kawai da kutubar ake farawa saboda ba a so kowa ya rasa ta ba a so kowa ya rasa ita wannan sallar ta juma'a yace wa amma hudura ghairiha min al-kutubi fa mustahabbun amma halartar kutubobin sallolin da ake wa kutuba halartar kutubar mustahabi ne in kai sallar idi liman zai fara kutuba kai sai bai ta tare da kuma ta tafi sai dai mutanen gari in sun san me suke za su rika maka kallon wanda bai damu da addini ba kuma suna da gaskiya amma musulmi ne ba za a ce idin ka bai yi ba sai dai a ce baka da manufa a rayuwa kul ma inda Allah khayrun min al-lahwi wa min al-tijara kace musu ma inda Allah min al-thawani abinda ke wajen Allah na lada khayrul lil ladina amanu min al-lahwi shine mafi alkhairi a gare su daga wasanni wa min tijara kuma shine mafi alkhairi min fa'idatit tijara daga ribar da ake samu ta kasuwanci wa nafkul lahawi fa wa nafkul lahawi ghairu muhakkak amfanin da ke cikin wasanni ba tabbatacce bane idan mutum je tsalle tsallen shi da wasanni shi aka biya shi wannan ribar ba tabbatacciya bace da kai wahala ka iya samu to na tushen da suka halatta maka amma idan ka fadi ka tashi ka kai ka komo kai kasuwanci ka samu riba to wannan nafkun ne muhaqqaqun wa nafkun tijarati laysa bi muqallad sai dai amfani da yake samu na kasuwanci kuma ba tabbatacce bane shi ma baya tabbata ce in ka samu riba har abada a'a akwai wurin da zai iya karbar kayan shi yace wa min hada yuqulamu wajhu taqdimil lahawi saboda haka ne za mu fahimci hikimar gabatar da wasa a nan laita al'idama takaddama alal malaka domin rasa abu shi yake gabatar mallakar abu abin da yake nufi a can sama wa idza rahu tijaratan aw lahwan fatu ilaiha da yazo a farko sai ya gabatar da kasuwanci akan wasa amma da yayin gaba zai ja kullum sai ce kul ma inda Allah khayrun min al-lahwi wanda da aka dinkantar wa min tijara wanda aka gabatar sai ce sai ma dace ta ai a nan wurin wata hikima ce Allah yake so ya nuna mana ribar da ake samu a kasuwanci ba ta da tabbas ko ka mallake ta wata mallaka ce za ta yi zai mutum jangon amma ribar da ake samu kenan ribar da ake samu a wasanni da ita da babu da daya za ka ɗauke ta a da'ira ta nafsun ne ma'adu wani amfani ne wanda babu shi inda shara ba ta da shi ba amma amfanin da ake samu a kasuwanci muhakkakun ne tabbatacce ne amfani da Allah ya zama nema kuma in kallo a rayuwa naka ce ga wannan abin to wai da samuwar wannan abin da rasa wannan abu ma ne fara zuwa rasa shi to sai aka fara da rasashe sannan ya tsallako ya zo wajen samanni to shine hikimar gabatar da lahawa nan akan tijara wannan bin nabari ila fa'ilati al-muhassala min minhuma lura da amfanin da za a samu daga cikin su wallahu khairur raziqin Allah shine mai azantawa yuqalu ana cewa kullu insanin yurzaqu yarzuqu a'ilatan ay min rizqillahi ta'ala kowane mutum da muka ga yana ba iyalan shi abinci daga taskar Allah yake samuwa. Allah ne ya tsara haka ba dabarar shi bace ba hikimar shi bane ba wayen shi bane ba komai na shi bane haka Allah ya tsara yasa za ga magidanci ya tashi bai san ma ina zai je ba amma kuma in ya fita Allah zai ba shi ya ba to shine wannan falan ma kana sura yayin da wannan sura ta kasance ta da'u ila al'amali bil ilmi tana kiran mu zuwa ga yin aiki da ilimi duk ilimin da muka samu mu je mu saka shi a duniyar aiki wala na faku fi zalika law matala'im kada mu ji tsoron wani zargin mai zargi wa tamna tarka sa'ati kuma wannan sura tana hana mu barin yin da'a wal ittikali bi sharafil abani da dogaro da darajar iyaye shi ma ba a yi shi kaga ce iyayena a'a sai salfata mai ya kulu kana ali bai haɗu ba ba matashi ba ne wanda zai ce babana ne wani in ka shawo fana ka ce kai waye kar ka ce dan wane ka ce wane ni ni ne wane tinkiya ka kai ka haɗa da babanka amma ba kai da ka fake da shi ba ka ci wani abu sai salfata mai ya kulu kana ali innal fata mai yaqulu ha ana la hadaddan matashi ne ce gani na fito ni ne wani din gani ba alfahari da da ba ba ba a tuciya da wata falala ta iyaye a ka je ka amfana da falar iyayen ka samu taka yau wato sai kai kuciya da ita yace bada bit tasbihi wannan sura ta fara da tasbihi da sigatul muzari'i da siga ta muzari'i wanda yake fa'idantar da istimraru tasbihi din cewa ko da yaushe tasbihin na ci gaba adal wajahi almustamirri a fuska da gwamammiya shi yasa kamar yadda bayani ya gabata a farkon surar ita kadai ce ko su su ne surar da suka fara da yusabbihu lillahi yusabbihu lillah da ita da suratul tagabun sauran guda uku kuma kuma sun fara da sabbaha lillah fi'li madi wa katamat wannan surar ta cika ta tuki bi kafalatin lahi da kulawar Allah da rizke ibadihi da azurta bayan shi da yake yi hatta la yushgilahum talabuhu an sa'a har kada neman arzikin ma ya shagaltar da su daga da'a kada wata sana'a ta ta hana ka ibada shi ma da yake so ya fada saboda in ka je kai ibada yanzu ka gama zama mai cikakken da'a ga wanda yake bayarwa za ga kuna kasuwanci iri daya a kira sallah wanda kuke shi dan ido a kwabo ne gibi da gita ce a sallah a zuciya na ta saka cewa Allah ya saka tafi sallah a yi bakin bakin kwastaman ka je kai na fi da raka'a hudu liman ya zo ku yi azuhar raka'a hudu ka zauna ka yi tasbihi ka tashi ka karo na fi da raka'a hudu sannan ka fito ka dawo wurin kasuwancinka kana gama buɗe shago sai motar wasu baki su tsaya kawai sai Allah musu ilhama ku je shagon na wadanta eh ni ma yana da shiga shago na can can za ku saya shi kuma wannan yana nan an ki siyan nashi saboda ana ga nashi ya sha rana ga shi bai azhar ba la bil ir wa la bil nadir ba farilla ba nafila fa sama sama su sai to haka Allah yake al'amuran shi bari sai kawai ka je wa qur'a halaka bis salati was sabr alaiha la nasaluka rizqa mu ne muke azarta ka kar ba kar ka jira ka ce kai ne dan kawo shi yana tafiya kai dai ka tsayar da sallah ba mu jarin ka dai sallah to da ka iyaye ko masu ko masu tarbiyya ko kuma al'umma gaba daya kada neman wani abu na arziki ya sanya mutum ya shagaltu ga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta shine sai hatta la yushaghilahu sadaquhu wa an sa'a har kada neman arziki ya shagaltar da mutane ga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a wannan shine ƙarshen wannan sura ta al-Juma'a sura ta 62 a jerin jiyar surorin Al-Qur'ani kuma kamar yadda muka sanar da bayan ne za mu rufe sai kuma wani lokacin ko shekara ta gaban Allah ya ara mana rayuwar ko da ka nan za mu dakata sai Allah ya kai shekara ta gaba sai mu tashi daga suratul munafiqun wanda ita ma dai sura ce da aka saukar da ita a Madina matsayin surar da za mu tashi a kan dan Allah ya kai mu sai wasu abubuwa guda uku wanda za mu duba cikin yan mintunan da suka rage don mu tashi da wannan fa'idodi lura da cewa akwai manyan ibadu da ke tunkarar mu a cikin wannan ibada kuma ta azumi da muke kwamfana da da ita akwai lokaci kamar guda uku na farko akwai bayani akan zakar kono ko kuma zakar fiddakai wanda wata ibada ce mai girma da Allah ya ƙara buɗa mana abin mu ƙara wa Allah godiya ne ma da samar mana da ita ba ta da yawa ba za ta talauta mu ba ba za ta gagare mu ba amma kuma tana da fa'idoji da yawa za ta sa Allah ya yarda da mu za ta sa manzo ya ji muna shi ne za mu samu natsuwa za mu samar wa da kanmu farin ciki a wajen waɗanda muka ba da sauran alhikam wal fawaid wal samarat waɗanda suke cikin fitar da wannan zakka wannan shine abu na farko da zamu duba zakatul fitr abu na biyu kuma shine sallar idi wanda ita ma ɗaya ne daga cikin manyan ibadu da muke tunkara cikin waɗannan yan kwanaki kaɗan masu zuwa ga abu na uku shine sai jawabi kuma na rufewa gaba ɗaya sai shekara ta sama wannan zakar ana ce mata zakatul fitr nan ce zakatul fitr da gwar gwar sai a ce zakar ci shi alfitar ta abin da ake nufi da shi buɗe baki gaba ɗaya bayan kammala azumi yanzu tun daga ɗaya ga ramadan wata laraba can sha takwas ga watan februari ko har yau ashirin da bakwai ga wata in dai ba da lura rashin lafiya ba ko tafiya ko lalurar jinin al'ada ko haihuwa ga ƴan uwa mata mu dukkanin da ba wanda ya ci abinci da rana ba ma ka hararowa kuma na tabbatar da wasu mu ka fara jin yunwa rana tun takwas na safe ko tun takwas na safe ka fara jin kishi kuma ga kana da zirga-zirga a rana amma saboda tsoron Allah saboda girmama alfarmar wata saboda biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ma ka taba tunani na za ka samu abinci da shi ba wanda yasa ka ga dama shi yasa ake cewa wato azumi ko riya a cikin shi ma na da wuya ba mai riya a azumi sai sai karshen wahalalle amma ba haka za ka yi shiga kawai bayi da tsatuwar butan na irin mai lita biyar har ka wurga kankara daya shanye shi kam ka rage dan kaɗan kai sarki ka fito ka rika yau ana rana ai ka san goma karshen da sai godiya kama da ga ba wanda zai iya shiga bayi zai tunanin ya shafa saboda ya san ibada yake yi ya san biyayya yake ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama to wannan dawowa da cin abincin da rani to shi Allah ya ce to kafin mu dawo a radda za mu dawo ko kafin mu dawo da kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku mu cire abincin da akalla in aka ba mutum ɗaya zai kwana biyu ko uku yana ci shi ne sa'i ɗaya kuma aka ce ciyarwar ba ta takaitu a iya wanda ya yi azumi ba kowane mutum da ke karkashin kai mai gida to ka cire mashi za ka cire wa matarka za ka cire wa 'ya'yanka za ka cire wa barorinka ballantana kuma iyaye suna nan musamman suna karkashin gandunka duka su za ka haɗa to lura da haka da aka ce mata zakatul fitri shine ma'anarta suna cewa ita ce wata sadaka ce ta wajibi da aka dora ta akan kowane musulmi saboda karkar azumin watan Ramadan gwargwadon sa'i guda na abinci wanda ake bayar da shi ga talakawa da mabukata ko mabukata da talakawa tana da sunaye kala ana ce mata zakatul fitr ana ce mata sadaqatu ramadan ana ce mata zakatul badan akwai zakatul mali wanda ya sa sake lissafi zikiri wannan zakatul mali ne ko zakatul urudul tijara ita kuma wannan zakar ko ne ce zakatul badan kaga kuma duk da mutum ya cire zakka ya bayar ya tsarkake abin da ya rage in ka ɗauki miliyan ɗayan ka ta isa zakka ka cire dubu ashirin da biyar ka bayan wannan dubu ashirin da biyar ka tsarkake masa dubu ɗari tara da saba'in da biyar to haka in ka cire zakar da kai ka bayar dan wannan sa'i ɗaya ita masarantar maki a ra'ayi ko a siliban ko wani to ka ga ba kawai to amma duka azumin da ga wuta na duk wa shi da tara an tsarkake shi jikinka ne yayin azumi an tsarkake shi kuma wani sirri wanda har ka gare yanzu sun dawo sun yadda da can mu kadai muka yadda annabi ya mana wata wasiya yake cewa duk wanda bai da lafiya ko kuma duk wanda yake da mara lafiya in kana so kai magani ka sifin irin wanda da an yi zinci na warkar da wannan rashin lafiya ga kanka ko ga wani ya ce yawaita sadaka da tawassulin Allah ya warkar da rashin lafiya dawo marzakun bin sadaka kana da wani yaro a rasa yadda za a yi an je local asibiti an je national an je international an je wane ne yaro bai warke ba a je sha gida yi ta sadaka kai sadakar abinci kai sadakar tufafi kai sadakar da abin da za ka iya fatar ka shi ne da warkar da yaron je ka ga abin da zai faru je ka ga abin da zai faru dawo marzakun bin sadaka to yanzu wannan sarka za ta ta horo har rashin lafiyar jikinmu za ta warkar a gaba karamar riba mace to wannan shine ma'anar wannan zantar hukuncin ta kuma wajiba ce da ijma'in malaman duniya gaba daya saboda abin da ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Umar ko da kuma hadisin Abdullahi dan Abbas da cikin Bukhari da Muslim annabi yake Abdullahi dan Umar yake cewa fara da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya farlanta mana zakar kono idan ka samu wani dan jafa'i sai ya ce maka to ka ji ko annabi ne ya farlanta ai ai ba ai sunna ce kenan yana nufin shi ba zai yi ba bayan ko idan dai annabi ya farlanta abu daidai yake da wanda Allah ya farlanta dan shi Allah ne yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum dole sai an koma ga annabi wa in tuti'uhu tahtadu ko فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا abinda annabi ya umarce ku da shi ku yi abinda ya hana ku tilas ku bari to annabi ne ya ce mana wannan zakar farilla ce yasa dukkanin malaman duniya suka fitar da ijma'i akan haka al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' sharh al-muhaddab ya hakaito ijma'i kan haka ibn qudama a cikin al-mughni ya hakaito ijma'i akan haka ibn al-mundir a cikin fatil ijma' ya hakaito ijma'i ibn abdul barr a cikin al-istidkar da kuma wa at-tamhid ibn rushd ma ya hakaito a cikin bilayatul mustahidi wa nihayatul muqtasidi haka al-hafiz al-baihaqi kai da sauran kusan duk wani malami da ka sani a duniya wanda yake hakaito ijma'i na malamai a wata matsala sun hakaito ijma'i cewa wajibi ne a fitar da zakar da kai a karshen kowane ramadan to wa za a fitar wa wannan zakar kamar yadda ne bayani duk wanda ke karkashin ka kana ciyar da shi bayan ka cire wa kanka shi ma sai ka cire mishi siyar da aka haifan maka yau ko gobe ko jibi ko ranar idi kafin alfitar ya hudu kawo da ba kai a kan ka tafi tarmashi ko ya yi asali ko bai yi ba ko ta waje ba kai ko ba ta waje ba ko yana da hankali ko bai da hankali matukar musulmi ne to za a cire mashi da mace da namiji da ɗa da bawa za a cire a bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wancan hadisi na Abdullah dan Umar an al-abd wal urd wal zakar wal unsa wal sayyir wal kabir min al-muslimina za ka fitar wa kanka sai ka fitar wa duk wanda ya waje ba a gare ka in kana da barori da masu hidima da masu aiki to lalle ka tabbatar duk ka ciccire musu dole ne kuna tare kamar kacca da jini to yanzu ciccirewar tana kanka ne to wannan zakar ya wuce take waje ba wasu malamai suna cewa ko ne da mata ko ne da kai yau aka wajabta ta Allah ya farlanta zakar fit da kai ne a watan Sha'aban na shekara ta biyu bayan hijira kaga dab da haɗa ibadan wato dab da ramadan Allah ya saukar wa da annabi farlancin ya ce amma ka faɗa ka faɗa da yaranka na hadisi kenan wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kenan sai bai kare da ma ce to akwai azumi da zan fara nan gaba nan da wata da yanzu abin da yake kan mu shine akwai zakar fil da kai yawa al'umma bayani kuma al'umma ce murna ta karbe shi hannu biyu daga na aka ci gaba da yi a kowane ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi azumin ramadan guda tara babu ramadan din da bai cire zakar da kai ba kaga ai ko dan ma mutum yayi koyi da shi ai ya kamata mutum shi ma yayi kana yayi shiri ya duka nesa da kofa dan ganin cewa ya bayar da ita akwai hikimomi masu yawa wajen cire ta na daidai hikimar farko yi wa Allah da manzon shi da'a wanda ba hikima ta kai wannan riba na biyu mutum zai tsarkake ran shi to da haka annabi ya fada mai azumi zai wuya shi wani abu na sabon Allah ba to wannan dan abubuwan da muka yi na sabon Allah na gani ne na magana ne na tabawa ne na tafiya ne na dawowa ne na miƙewa na zama to shikenan yanzu in muka yi da karfe da kai sai a kawar mana hikima ta uku za mu samar da abinci ga yan uwan matalakawa haka Allah ya tsara rayuwar liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un haka Allah ya tsara wani na da shi wani bai da shi shi wanda yake da shi an ba shi ne saboda a tare da shi akwai wanda bai da shi shi ne dalilin baka kana da abincin kwana goma to an baka na kwana goma ne saboda a gidanku akwai wanda bai da su na kwana ko daya Allah na yana kallon kalili wa yanzuru ilayka kaifa ta'mud yana tare ga me zaka yi in ka kalmace ka tantara kai waye kai waye sai ka lokacin da ya lalace ko kuma a kyale ka ka ciye zame maka fitina ko a kyale ka ai maka istijraji sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umlilahum min kaydi mati to za a samar da abinci ga talakawa sannan za a cike gurbin azumin mu da ya samu tangarda kila cikin azumin ma dan tunkuyi wani an dan soki wani wani ya dan yi targade wannan zakkar da muka fitar ta zaki ba kuma da ta san ana ɗibo sallar nafila a cikin sallar farilla haka ake ɗiban ladar zakkar fit da kai a cikin abin da aka samu a cikin azumin shi ya sa abin nan alwaki ibn jarra abu abdullah ma'ayin al-imam shafi yake cewa zakatul fitri bi shahr ramadana ka sajadati sahawi lissalatin mafruda tajburu nuqsana sauni kama yajburu sujudu nuqsana sala yace wato zakkar fit da kai ga azumin ramadan daidai yake da sujadar rafkan ruwa da sallah ta farilla yana tsara da karfi da kai na dora karayar da aka samu a azumi kamar yadda sujudu sahawi ke dora tawayar da aka samu a cikin sallah to akwai sharuɗan da ake so mutum ya kiyaye kafin ya cika wannan sharuɗan kusan duk mun cika su na daidai mutum ya zama musulmi na biyu mutum ya zama bawa na uku mutum ya riski wani abu na azumi da ce misali kana da gata ko wani ɗan uwa ne haka da kai kake ciyar da shi an yi azumin farko sai ya rasu tun da ya rasu kwana ɗaya na ramadan to yanzu da shi za a ba za a fitar da wannan nasa sai ka rubuta shi an maka haihuwa yaron ya faɗo ranar azumin farko ko na biyu ko na uku ya koma amma da ya ci ya yi kuka in ya in ya ko banyar to na haka shi za ka rubuta ka baya saboda waɗancan hikimomin tabbata kuma a dawo maka da zikiriyat na shi kana ji dan ka sa shi addu'a da kuma ya tsoro to sannan sharadi na hudu shine al-yasa ya zama kana da yarwa idan mutum ya tashi ranar idi bai da ko kwandala bai da baci wanda yake da tabbacin za a biya bai da inda zai nemi rance kenan ta yadda nan gaba zai biya bai da kama tayar bai da wani abu da yake da shi in ya daga zai iya sayarwa ya bashi hatsin da zai zakar da kai wannan shi ne kada kan da zakar da kai ka faɗa kai shi amma kada muka lara na rari muna yau ashirin da bakwai ba ka da kokon dala ba ka da hajiya gida amma kana da waya android smartphone kuma ka shiga wani ai dole kai lanka dole kai lanka ka je bizan za ka kai da za su fito maka da kuɗin nan sai su karɓa taka su baka mai maballi su baka dubu talatin dubu talatin ko ai buhu ma za ka siya ko buhun masara fitar da zakka har da canji ka fitar da zakka har da rabuwa gida amma ka zo wayan ka faskare ya ka dan wallahi mun ka san ta mana kan idan ma baka da rigunan ka na wanda zaka ya ce rigunan shi bakwai ba da riguna bakwai ba sai maka ba a rayuwar nan ina kake zuwa waro uku je ka gidan dilladiya ko me da ruwanka sai mata gashi nan ta bude ta gani ta saya yadda sallar nan ta matso wani zaka ja sai kina da sakandin kaya yace ina za aka kawo su dubu bakwai bakwai guda uku dubu ashirin da ɗaya ka fi ku san buhun masara ba ka da wani uzuri kila kuma nan da sati biyu sati uku wata ɗaya akwai wani kuɗi da za ka samu to sai ka je ka ci bashi ku yi yarjejeniyar nan da wata ɗaya za ka biya dan dai kai wannan zantar wani kuma za ka ga yana da filayen mutanen karkara ne ko za ka yana da gonaki da ashirin amma an zo da karfi da kai yi wai wai bai da kuɗi sai ka ce mashi to fekin bayan gida fa ina wannan fegi yara na bammawa to kaga wannan shine ya gina yara ya tafi wuta sai ka tambaye shi to kai kuma gudana aka ban maka sai ba maka ko ne ba gara ma ka ci in ya ragu su gada haka ma shari'a ta ci haka shari'a ta ce eh wani wani mai kuɗi ko ya kira wani lauya ya ce lauya zuwa ya man CAC ya man kamfani rijistar kamfani na ya zo ya ce alhaji waye and son shi alhajin mai ga kuɗi ba boko sai ya ce ba rijista ba karama ka san ba mai boko ba ya ce eh alhaji da ƴaƴan shi ya ce wani ƴaƴa kira wani ƴaƴa kira an son din nan in na rasu su sa an son kere su sai da barista ya cire an son ka haɗa mu rigima kuma wani irin kai da shari'a duk abin da mahaifin ka yake da shi ba ka da kofar da la zai iya ɗibar kudin ɗari bisa ɗari ya kashe kuma dole ku ciyar da shi in yi muku alfarma ne muku yadda rasu iya yi ya tada iyalai kai to zai yi sadaka da kudin kowa ya faɗa da yake so iya alfarmar da zai iya muku kenan kaga shi ya yi wannan to sannan sharaɗi na shar'i na biyar bayan ka samu aliyasa din ya zamana a yankin da kake akwai waɗanda za ka ba da wannan wani dogon bayani ne amma dai ka in ba wanda zaka ba to akwai bayanai da aka yi kila zaka iya waya wani wuri ka aika da shi kila zaka iya sadaka da kudin kila zaka iya siyan wasu ba ka kai masallaci kila zaka iya kaza zaka iya kaza lokacin fitar da wannan zakka tana da lokuta da yawa wasu malamai na cewa tana lokuta kala biyar amma dai wanda suka fice shine tana da lokuta kala hudu a kala hudu wanda su za mu taɓa shi a kan sa akwai lokacin wajabci shine daga faɗuwar ranar azumin ƙarshe zuwa tafiya masallacin idi ko kuma daga hudowar alfijir na ranar idi na asubahin ranar idi zuwa tafiya idi dole ka cire ta a nan wurin to sannan kana da lokaci na haramci shine baƙin cire ta har sai bayan an sauka idi to sannan kana da lokaci na halal lokaci na halalci lokacin halarci shine ka cire ita wannan zakkar kafin ranar idin da kwana ɗaya ko ka cire ba kafin ranar idi da kwana biyu ko ka cire kafin ranar idi da kwana uku al'allama abdullahi ibn ba yake ga ya halatta ka cire ma kafin idi da kwana uku yanzu yau yau litinin ko idan bisa kaddarawa za a yi sallah ranar alhamis to za ka iya cire ta yau da mun koma gida ka danka ta a hannun duk wanda za ka ba idan kuma ranar juma'a za a yi idi to daga gobe a halatta ka cire kuma har malamai suka ce an so ka cire da wuri ka cire da wuri ka ba mutane kamar gobe kawai sai ka nemo abin da za ka ba sai ka auna kila kana da iyalai da yawa kana da yan uwa kana da marayu ka cire buhu ɗaya ko buhu biyu ta isa a raba mutum hudu sai a ashirin ashirin hudu sai a ɗauka sai a ba yana nuna sai a ce mashi gashi a ashirin haka a gobe talata in ka bashi sai iya nutsawa za a iya farza mashi a samu na buramu a samu na tuwo in ma sayarwa sai zai iya sayarwa a farashin da ba na bonanza ba amma ka ba shi safiyar idi ya yi wanka ya tafi mun ka ce ga zanka in ya je kun mai awo ya ce masara ba sai ne kai mulakanci amma in ka ba shi tun gobe idan ya je ki wai raina farashin sai ya dawo ya ajiye sai Allah ya kai mu jibi laraba ko ya wuce makarfi eh yana da gaskiya sai ya bi kasuwa ya makar shi bai ko kuma ya zauna ya tawaya na wata ki a mai gatari na wata ki a kasuwar azare inda ji ta fi farashi ya yi da ita ko kuma in ma sayarwa ne yanzu ka ba shi gobe zai iya sayar har ya binciki kwamitocin ginsami har ya samu slot amma an yanka ginsami ran laraba an fito ni ran alhamis da safe sai ka ba shi in ya kira kwamandan ginsami shugaban ginsami ce zan samu zai ce haba ai na kusa cinye nama kan jiya aka sola ne ta aka soye ta aka dabe to da dai akwai fa'ida mai girma wajen idan mutum zai bayar ya yi kokari ya bayar akan lokaci to me gurgurdan abin da za a bayar wa alaikum assalam eh tun da ya ga wani misali biya a yana da damar da zai yi fitar mai yadi a ya zama dole ma a ya zama dole abin da ake la'akari da shi matukar kana da abincin da zaka ci na ranar kai da iyalinka matukar kana da abincin da zaka ci na ranar kai da iyalinka ko kuma ba ka da ko kwaya tiya dai ta ci kai da iyalinka da safe da rana da yamma sai kuma daga kai sai mata sai ƴaƴa biyu kaga ila tiya uku ta isa ko ko tiya uku kawai sai wani aiko maka da tiya biyar tiya ɗayan nan kawai za ka cire duk abin da ya rabu shi za ka auna kai nasar misali aka aiko maka da tiya biyu sa'i biyu kai sai ka cire sa'i ɗaya na abincin ka saura sa'i ɗaya ko kai ma sai ka ɗauka sai ka wani kala ka sa'i ɗaya za ka bin ka sa'i uku sai ka ci gaba da jira Allah ya ƙara buɗe sai wani ya kara aiko maka da sa'i daya kar ya zauna sake ba wani saura sa'i biyu sai wani ya kara aiko maka da sa'i biyu dauka ka ba to daga nan wanda ya kara aiko maka da shi ne ka iya ajiyewa to da kan talaucin da zai hana mutum da karfin da kai yana da wahala to da abun ba mai yawa bane ba cewa kai duk kowane dan ka ka bashi buhu ɗaya ba sa'i to me gurgurda abin da fitar shine gurgurda abin da fitar shine sa'i daya za a fitar da sa'i daya sa'i daya kuma shine mudannabi mudannabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ko mudannabi shine kamar cikin tafin hannu wanda yake na matsakaicin mutum mutumin da ba dogo cancancan ba ba kuma gajere cancan ba to idan ya haɗa hannayen shi guda biyu ya kamfato hatsi iya kamfatowa to wannan abin da ya kamfato to shi ne gwargwadon mudan nabi ɗaya idan aka yi shi guda hudu to shi ne sai ya zama an samu sa'i guda ɗaya idan kuma baka sami baka sami sa'i ba baka samu da nabi ba za ka iya yi da gwangwanin madara wannan gwangwanin kamar gwangwanin fik ko sai ka samu guda goma sha biyu duk guda goma sha biyu shine sa'i ɗaya duk sha biyu sa'i ɗaya duk sha biyu sa'i ɗaya duk sha biyu sa'i ɗaya amma fa duka awan da za ka yi da gwangwani da mudannabi da sa'i sai ya yi doro ba magana sharewa sharewa wai lullu mu dafi bi ne kai ta zubawa a hankali a hankali ya yi doro sai ka sake daya biyu uku a kirga sai a duba sai a ga wane za a ba cikin waɗanda Allah ya horewa ko cikin waɗanda suka cancanta suwa ake ba wannan zakkar a daga me ake fitar da wannan zakkar daga mafi rinjayen abincin al'ummar yanki yaraba suna fitarwa a sha'ir suna fitarwa ma a zabib zabib shine busasshen inabi wanda ta mu yanzu yana ma da wahala to mu kuma nan za mu iya yi da masara za mu iya yi da gero za mu iya yi da dawa za mu iya yi da wake za mu iya yi da waken suya za mu iya yi da shinkafa za mu iya yi da alkama duk muna da ita su duk za mu iya yi da waɗannan ko ma da me za ka yi bai canza tsarin kada ce za ka yi da dawa rabin sa'i biyu wai shinkafa sai dai a shinkafa sa'i dai duk da ta tsara dawon tsada illa iyaka kuma wannan ya rage kirma da karimcin da ke zuciyarka idan kai karimi ne sai ka fitar a cikin shinkafa sai ka raba wa talakawa sai su amfana a wannan rana in kuma ka fitar da dawa ko da kana da shinkafa to lallai abin da ka fitar kan yayi baya halatta a fitar a kayan marmari ba za ka fitar da zakarfin da kai ba a lemu ko ayaba ko abarba ko apple ko rumman ko milo da makamantansu ba a yi da ko an yi ba su yi ba wa alaikum assalam na eh eh a ya ta amana wai ka ba wani shinkafa haka a matsayin kayan sai da shi cewa na da karfi da kai ne ya je raba ma wa'inda suka kamata to sai ya tafi gida da shinkafar sai ya canza da masara sai ya ba wasu idan sun gano su iya kai karar shi ma an masu walawala zai kawo nan shinkafar ba shi aka ba ba dawar da Allah ya bashi da ita zai yi alfahari kar ya damu ko masar da Allah ya kore mishi ba wata damuwa wa da kuma sanin ya a bani na karanci ya amma sai a masa bayani sai rabin buhu shine na zakar fit da kai sa'i kaza kenan da ni da suwa da suwa ne rabin buhu kuma to wannan alheri ne ne muku kuje ku raba an kai haka yayi amma dai lalle ya kamata su san cewa ga na zakar fit da kan ga kuma na abin da ya shafi zakar na kyautar to sannan sai waɗanda ake ba jinsi biyu ake ba a mafi a maganar mafi rinjayen malamai shine fukara'u da masaki su kadai ake ba kenan ba za a ba sauran dangogin waɗanda ake bai wa zakka ba duk da cewa akwai malaman da suka faɗa ka cewa ai za a iya bayarwa ga dukkanin nau'uka takwas waɗanda ake ba zakka wanda Allah ya ambata shi na masadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله أما ذكر مغانا دي وإن كان غدا بيوم سوني أكي بيوة زكاة فقيري da kuma miskini sannan abu na gaba na kusa da ƙarshe a ƙarƙashin zakar da kai baya halatta a ɗauke ta daga garin da aka cire ta zuwa wani gari baya halatta baya halitta kenan ka fitar a nan ka ba mutanen garin ka ba mutanen layin ka ba mutanen anguwarku in kai haka yayi duk da akwai magana da ke cewa zai iya halatta ka cire ta daga garin zuwa wani gari idan garin ka ba mabukata ko kuma idan wanda ke kan garin sun fi tsananin bukata to sai ka raba biyu ko ka raba uku daya a kashi biyu ka raba a garinka ɗaya bisa uku kuma ko rabi ka kai wancan garin lura da girman bukatu to sannan abu na ƙarshe ba a fitarwa da kima wani yadda ce fatawar mafi rinjayen malamai duk da cewa akwai matsaloli ko fatawoyi guda uku a kai ba a fitarwa da kima ka ce sa'i ɗaya zai kama nawa ce mu kare bi ɗari biyar ba ka ce don mu goma ne dubu biyar kenan wani karɓa a'a ai to ake ka yi bautar ka je ka siyo ka zo ka raba wannan ita ce fatawar mazhabar malikiya da shafi'iyya da ahmad ibn hanbal da mazhaba ta yan zahiriya suka ce la yajuzu ikhraju zakatil fitr bi bil qimati wasu malaman kamar su imam abu hanifa suke cewa ya dudu da furki mata fi sadakar fitari suna ga a iya fitar da kima sai shi wanda aka ba din sai ya je ya saya kila wai ya fi san ma me zai saya kila hatsin zai saya kila tufafi zai saya kila nama zai saya kila kayan miya zai saya da sauransu wasu kuma suka ce a'a ya halatta ne kadai a ba da kima in akwai lalura kana garin da ba ma wanda za ka ba ka rasa yadda za ka yi dole sai dai ka tura kuɗin wani gari a saya to ka iya cewa wani to bari kawai in tura ma wani sai ka kira wani ga da karfi da kai na ban account sai ka tura mai kudin ka tambaye shi nawa ne yake sai da kiyan masara ko sa'in masara in ya faɗa maka sai ka taho sai ka tura mai kudin da cewa ko ya sai hatsin in hatsin yake da bukata ko ya sai tufafi ko ya sai abinci ko kayan girki ko kayan dai bukatun yau da kullum wayannan su ne manyan matsaloli karkashin zakar da kai da take da muhimmanci ko wannan mai kokari ya fitar da ita a kan lokaci ga gurguje sai sallar idi sallar idi an mata suna da idu ne saboda kewayowar ta a duk shekara a shekara muna da idi guda biyu idi na sallar azumi wanda muke tunkara nan da wasu yan kwanaki kaɗan sai kuma idi na sallar layya wanda bayan idin azumi da kwana saba'in ko ƙasa da haka kaɗan shi kuma za mu same shi wanda yake zarafin kwanakin ayyukan hajji ga waɗanda Allah ya azurta su da zuwa. To wannan idin an mace suna da idin ne saboda wannan kewayowar zai zagayo. Annabi sallallahu Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam su suka shar'anta mana wannan ibada. Suka tura mana cewa duk idan ranar idi ta zo mu fita mu je mu yi wannan sallah ta idi. sallar idi tana da kima kwarai da gaske sai dai kamar da muka bayani jiya sallar juma'a ta fi da falala amma dai bai kamata mutum ya barta ba shi yasa ta bangaren hukunci malamai ma suka yi sabani wasu suka ce sallar idi sun dafin ce mu'akkada wasu malaman kuma suka ce a'a ai sallar idi wajiba ce saboda har annabi ya ba da umarnin har mata masu haila su fita duk da cewa ba za su yi sallar ba liyashhadu jama'irul muslimin don su halarci tarurrukan musulmi idan mutum ya kiyaye ya halarta kuma ya yi abin da ake so to lallai zai sami babbar falala kuma wannan zai nuni ga cewa mutum ya kammala azumi a yadda ya kamata akwai tsari da Allah da shari'a ce mana na yadda za mu kulla alaƙa mai kwari tsakanin Ramadan da Eid idan Allah kai mu ranar Laraba in ita ce ranar ƙarshe misali rana da faduwa mun gama azumi kenan magariba da za mu yi duka za mu yi magariba ne a daren alhamis na idi in ko mun cika talatin ranar da za ta fada ta ranar alhamis to mun riga mun shiga ranar idi ta juma'a to abin da kana ta mana rana na faduwa mun gama azumi to yanzu me ya rage sai ko mu fara kabbarori Allah mu da sarki ya umurce mu da wa'annan kabbarorin ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون adirin giyar bayanai na siyakin ayoyin abin nan ayoyin Ramadan idan kun kammala adadin kirgar Ramadan to to wal tukabbirullaha ala ma hadakum ku yawai takabbaruri wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa amma Allah a kwanaki yake da nika ku wannan kabbarorin muna fara su ne tun daga ranar da ranar faduwa ranar idi ranar idi na faduwa sai mu fara to daga nan ne ake fara hada-hadar idi kabbarorin mutum zai ta Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira wa ajal wallahu akbar wa ajal Allahu akbar walillahi alhamd kowace siga mutum ya dauka za ta isar da manufar da ake so ta inda tana cikin sigogin da suka tabbata to daga nan bayan mutum ya kammala waɗannan hada-hada na tabbarori ya ci gaba da yi an wayi gari safiyar idi akwai sunnonin idi da ake so a kiyaye da na dubbansu abu na farko ka ci abinci a safiyar idi kafin ka tafi lallai safiyar idi kar ka tafi idi sai ka ci abinci ana gama asuba kana dawa za ka yi tato dama galibin da ya riga an yi suya ko kari mai kyau za ka yi ka ci soye ka ci waye ka ci waye akwai mawatan akwai akwai darasi da shari'a ta bamu wanda galiban za ka ba ma ka mutu ka yi ba annabi yake ce mana duk sadda ka zauna za ka ci abinci ka fara da mafi daɗin abincin an gane ba hikima fata-fata uwar gida ko amarya ko mai ɗaki ta kawo maka abinci kila ga tuwon shinkafa ko ga naman kaji ga wani burabusko a gefe wai kawai sai ka fara da tuwon shinkafa ko ko ko ko safara a baka baka baka fahimci fikihun ba annabi ce duk sanda aka aje abinci fabda ubi alazi mafi me me da tsakanin tuwon masara da safara da nama wani ya fi daɗi nama to da nama za ka fara in ta kawo nama babu guda sai ka gama cinye shi kam daga nan sai ka bincike ciki akwai ɗan in ba a cikin zai ta kwace tuwanta sai alhamdulillah an koshi to da ka ba hikima ka tura nama sai ka fita cikin ka da kullu sannan kuma sai ka fara jawo nama ba kai makanka adalci ba kai ma nama adalci ba haka ibnu hadar yake cewa wasu hadisai da aka tattara annabi yake cewa shugaban abincin duniya shine nama nama ne sayyidul atima duniya da lahira ruwa kuma ruwa mai daɗi shine kuma sayyidul ashriba duniya wal akhirah amma dai hadisan duka suna da magana duk da ibnu hajar yake cewa an ka tattara su gaba daya za su tabbatar maka da gaskiyar wannan magana lura da wasu hadisan na cewa an ka zo za ka ci abinci ka fara da mafi daɗin shi to farko ka ci abinci na biyu ta zama sai kai wanka ana so a yi wanka a yi gani a yi tsafta a yanke kumba a yi abubuwan da zai zama dai tsafta ce inda turare a sa da ka tun yau ka fara neman turare da za ka sa ranar idi ana son haka bayan nan idan mutum ya gama sai ko mutum ya kama hanya ya tafi masallacin idi yana mai kabbara kana tafiya kana kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka je da wuri ka samu gaba ka zauna ka ci gaba da kabbara har liman ya zo idan liman ya zo to yana zuwa da ma sallah za a fara idan ya zo aka yi sallah aka gama to a ce juna murna abu na gaba hanyar da za ka bi ka je masallacin idi kai tsarin da kuma ba ta ita za ka bi ka dawo ba lalle kai kokari ka ga cewa ta canza hanya sannan ladabi na gaba kai kokari ka je masallacin idi a kasa akwai wata dabara ko rashin dabara da wasu ke yana nan garin misali a ce yana nan hanwa kuma hanwa akwai masallacin gini sai ce wai dole sai a na jami'a sai wuri bayan da na jami'a da na ƙauyen ƙayan duk farashin su ɗaya kan fulawa ta rude ka mala'ika ba ruwan shi ce wai wai wai akwai fulawa ku ƙara masa lada ba ruwan mala'ika ba ruwan shi da wannan fulawar in a kan kaya za ku yi imanin zuciyar ku yake kallo to yanzu ka tafi ya biyu kai ya biyu nan ba yake rike a can ba ba kai karatu a can ba abokan da duk makarantar allo suke ba digiri ya biyu ba to an gama yi da za ku gaisa sai kai ta mazure sai ka daga ce mutanen ka hakimi ma a nan yayi to hakimin da annabi ya nada ko hakimin da ya masaba ya nada amma abin da ya fi kamata ka yi idi a inda daga gidanka za ka a ƙasa kuma duk jama'ar garin ku ne kana taya su murna suna taya ka murna kana jin daɗi suna jin daɗi duk inda kawai ga waɗanda ka sani ne kana da tabbacin aljihunka akwai lafiya da tsaro wayar ka za ta koma gida lafiya amma ba hikima gaskiya wani ma zai ga yi wanka ya ce wai a shi kan galla zai wai wai na zama ya sallah a wurin ma duk masallatan Najeriya ma kin da da na rufin tsatsa da mai kudin cizo da wanda ya kusa faduwa da wanda aka yi mai zayyana da gwal duk ɗaya ne duk ɗaya ne mala'ika ya ce wannan ya sha kanci in ana so da ya gyara masallaci amma ina zukatan masu kallon suke to da haka in za ka je masallacin idi ka je a ƙasa to sannan in za ka masallacin idi kai kokari kai tsari iyalanka da ƴaƴanka da matanka su ma su je in ba za a bar baya da kura ba inda yanzu yara sun gano suna dauke-dauke in suka fahimci da kai da mai dakin da iyalan kun bar gidan za ku dawo ku cimma negative operation za ka har abin da ba a sata sun sata don haka ne sai ku rage mutum daya ta ce to ke wance zauna wannan sallar ba za ki idi ba amma za ki je a idin layya in sun yi ne sai su rika karba-karba kowa a shekara ta haƙura da ɗaya ita wadda ta je ba ta wadda ba ta je ba domin wadda ba ta je ba ita ce tattalin arzikin su ta yi ribatsi kenan kuma ribatu lailu ribatu lailatin wa na'arin yawmin wa lailatin daraja yake da shi saboda haka in ba wani abu na jin tsoro a fashe a dace har ƙananan yara an fasa da wanda za a riƙe da wanda za su iya tafiya da mata masu al'ada da waɗanda suka haihu sai dai gida marasa lafiya ne kawai ake cewa to su waɗannan ba za su je ba saboda suna da uzuri kuma suna da lalura sannan ladabi na gaba da ake so a kiyaye ka kiyaye ganin ka kai ga na gani ka sa ranar idi har samo dara ma kyakkyawa ce ka ɗau kwalliya ta sha nabi ya sa za ga dattawa suna ta karka zaɓi mata a jikin idi ka ɗan jira sai bayan sati ɗaya in ba haka ba za ka kwaso hoda kaga tana shegi a jerin hoda nan ce ta ɗari biyu da hamsin da ake da wata ƙasa a can bayan gari an buga maka ka buga makanka ka bari a gama idi sai ka bi layi can za ka hango da takalmi haɗin bauta ita wannan da kake ce mata hema a raƙi wata saboda iya ado ta zama kamar hema wata yar fim da ke suna ko to a ba hema ba ce ita ka san tunkuza haka take to ka bari to tunda mata na takewa maza ma na takewa kar ka ji haushin kowa dan ya take domin ranar idi tun kyan yadinsa sai ka daina shin ka fita to kar ka kai idan ka wajen kyan yadi wannan nakan da ka daura mai arha mai kararwa na karkashin gada ka gode ma Allah shi Allah ya baka sahabbai ma ba su daura wanda ya kai wannan kyau ba amma duk suna aljanna kaga abun ba a riga take ba shi yasa wani mai mai hikima ya ce walau la bisal himaru thiyaba haddin lakana nas ya daka ya himaru abun ba a riga yake ba yace na rantsa da Allah da jaki zai daura tufan hariri sai mutane sun ce to su jaki kuma yau ina za a kaga riga ba ta canza ta to kar kai ma wata hassada kayan da suka sa ka samu dan yadin ka gashi nan ya sha aiki ko irin dinkin nan na ƴan uwan mu teloli ko iyayen mu teloli ya fulani kasan su kayan su dinkawa ake a kasuwa teloli na dinkin bugunta sai su saki zargen keken daga ana wani wacar wacar wacar wacar bafulatan ya siyo riga kafin ya koma riga ta fara farkewa da ɗinkin ba aina Allah da annabi mai saurayi da saurayi ne to ko irin ta ka samu karka damu wani ya sa riga mai tsada walau da bisa himaru siya ba hajjin lakalan nasu ya laka ya himaru to sannan daga cikin ladubban da ake so ka kiyaye waɗancan kabbarorin da za ka yi ka rika ɗaga murya da su kowa ya rika ci daga nan daga cikin ladubba ka yi amfani da bikin idi ka yi umarni da aikin alkhairi yanzu ka sama kanka ƙa'ida mutum nawa za ka ba shawara mutum nawa za ka yi wa nasiha mutum nawa za ka ja kundinsu mutum nawa za ka yi wa faɗa wani ya yi askin balla na kira ka ce ba ki annabi ya hana in ka isa tura shi shagon mai aski a aske shi ofisan masu kaci suna kokari a ranar idi inda sun so su yi yaro za ga bai jin tsoron uban shi da uwar shi da malamin shi amma na tsoron ofisa kawai ya ce rai kai masa irin turanci irin yaren nan naku na namiji ya zama mace ka gan su duk yan maza ka ce masa ke na kasancewa jikin su na kyarma sai zan ba ku gorin ku je tsakuwar tsakuwar farar jiran shiga shago a yi masa aski in ka ga dama ka ce ku biya in ba ka da kuɗi to kai amfani da ranar idi kai umarni da ayyan alkhairi kuma kai amfani da ranar idi ana mummuna wannan dama ce mai girma da mutum zai iya amfani da ita abu na ƙarshe ƙarƙashin wannan sallar idi bayan an kammala ta an yi komai to sai a kirta juna murna ana so ka saki jikinka duk da za ka zo sallar idi wayar ka ta faɗi ba aka yi maka waya daga ƙauye an maka rashi kar ka nuna mutanen idi ka dake ba a so kai ka ɓata rai har ka ɓata ran wani masoyinka ba a so wani ya yi damu saboda kai a ka daure ka saki fuska ka yi walwala a yi raha a gaskance da juna Allah ya maimaita mana Allah ya karɓa mana Allah ya sa mu ga ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa duk ba daidai a wannan addu'o'in ai ba ai ba za ka annabi ya hana mu roƙi mutuwa sai ce to wai da duniyar nan ma ta zama Allah ka kashe mu kai baka sani ba kila nan ya fi maka tukuna tiket ɗinka bai zama maciwal ba ko bai nuna ba to gara dai a ci gaba da gungurawa in ta zo to sai a ta Allah ya ba mu sa'a yau wato kaga addu'a kenan to a yi a taya juna murna inda ziyarce ziyarce na ƴan uwa da abokan arziki da iyaye da surukai da malamai da a tsara a a gaishe su gara so a yi wannan ‘ya'ya kuma a yi ƙoƙari a ɗanɗan rage masu ɗawainiya duk da wannan idin ba na layya ba ne malamai sun ce akan ɗauki wancan hukuncin na ayyamu tashriqi ayyamu akal nushurin wa zikrillah yaran kana ɗibo ruwa daga bohol dan Allah ka shirya kuɗi ka sai na kwana uku jarka talatin dai ta ishe ka ko kullum sai sun ɗibo goma su huta ɗan ayyuka ayyuka za a kyale a ci abinci a girki sosai a gyara girkin kuma a ba yara dama su ci ga ruwa mai daɗi su sha ga hutu sun samu za ka yi suna ta tambayar ka babu yake ramadan zai zagayo shi ba dan ramadan ba ne dan ma ba da ramadan dan ya san bayan ramadan akwai ta aljannar duniya a sakan baban amma ka zo ana idi ka matsawa yara ana idi kana so ka ce sai sun tafi kamar yakin baya fara ka cika tsanani da yawa to a tura kayan idi a ɗibo ruwa a tura kayan jarka talatin kusan dukkanin waje ba da dubu uku gani za a kawo ta kai dai su huta to ana son a yi amfani da wannan damar a yi ayyuka ba akwai kurakurai da ake a ranar idi shine saba ma wa'incan ladubban da ƙa'idoji da ake so a iyaye su a ranar idi ko kuma ziyarar kaburbura a ranar wani ana gama sallar idi daga filin idi bai wuce ko ina sai makabarta duk shekara haka yake wannan bid'a ce ba a yin haka sannan ba a yin ikama ba ikama kuskure ne wannan sannan idan liman ya zo yana waɗannan kabarorin guda bakwai a raka'a farko da kabarorin guda shida a raka'a ta biyu da kabarin miƙewa ɗan kuma da kabarin harama ta farko ce kawai za ka daga hannu ta biyu kuskure ne ka sake daga hannu Allahu akbar to ta biyu da ce Allahu akbar kawai da ya daga hannu kawai ka faɗe ta ne har kai ta ƙarshe sannan ba a yin nafila in an zo ko da ka zo da wuri ba a yin nafila in an gama idin kawai ake so a yi sannan kuskure ne ta fituwar maza da mata kuskure ne amfani da damar sa wajen ka tsorata mutane matasa masu hawa mashina yan ataba masu goya mata biyu uku hudu samari da yan mata masu kadaituwa duka wannan haramun ne baya halatta bidabul afarahi ne da shedan ke amfani da su don ganin cewa ya ɗibi rabon shi a cikin mutanen da zai zuga ko zai abin nan kai su ya baro daga ƙarshe kuma ya koma gefe yana masa dariya kamar sa da shefani isqala lil insani kur walam ma kafara qala inni bari'un min inni akhafu Allah rabbul alamin wannan wasu kenan daga cikin ababe da ake so a kiyaye ko kuma ake so a aikata da wanda ake so a kiyaye a rana ta Idi wanda muke tunkara nan ba da dadewa ba to sai akwai tambaya da wani rubuto nan ko Na'am. Oke, to zan sha da zamu magana a kai. Ai, mutum na ga. To akwai tambayar da malam sanya jiya cewa idan sallar idi ta zo a daidai ranar Juma'a wanda akwai yiwuwar bana ka zama haka ko wasu kasashen maza da har sun fara magana mai kwari ko mai karfi game da haka cewa za yi sallar juma'a ne a za yi sallar idi ne a ranar a ranar juma'a to malamai sun yi maganganu akan wannan matsalar mafi karanci maganganu guda uku wanda su zan iya kawowa wasu malaman suka ce tajibul juma'a to ala man shahida laila duk ko mutum ya je idi sai ya fita ya je ya yi juma'a kama tajibu sa'iru da juma'i da umumati da ta ala wujubi juma'a wannan fahimta ce ta wasu malamai yan kaɗan daga cikin malamai fahimta ce ta suna suka ce tasbutu an ahadin barri mithlu alamil awadi wa shawa sallar juma'a tana faɗuwa ne a ranar idin da aka yi ta a ranar juma'a ga mazauna ƙauyaku da karkara. Ga misali sai a ce, nan Zaria a cikin gari kawai ake da masallatan Juma'a. Duka ƙauyuka da muke da sunan tafiyar kilomita goma, kilomita sha biyar, kilomita ashirin, talatin, arba'in ba masallaci yi. Da safe za ka wanka ka yi tafiyar kilomita arba'in a kasa ko a doki ko a jai. Ka shigo gari a yi sallar yi A gama karfe goma, ka kama hanya ka koma sha biyu, kuma ka sake juyowa ka dawo sha biyu da rabi za a yi sallar. to shine sai sai na Usman lokacin shi da aka kammala sai ke cewa ya jama'a duk wanda ya zo daga ƙauye mun yafe maku juma'a ku sai kawai ku yi azahar a garuruwan wannan yadda fahimta ta biyu akwai waɗanda suke tafi ga wannan fahimtar cewa abu ne da ya taƙaitu akan mazauna karkara magana ta uku wadda ita ce malamai suka ce ta fi ƙarfi cewa man shahida da ida wanda ya halarci sallar idi to ba wajibi bane sai ya je juma'a mana ba wajibi bane sai ya je juma'a zai je ya juma'a amma in ya ce shi ba zai je juma'a ba zai zauna a gida ne ko a masallacinsu na anguwa ya yi azumur to ba ka da hujja dole ka gyale shi to da ka zai iya cewa tun da ya je idi duk manufofin da ake da su a idi akwai kutuba akwai a juma'a akwai kutuba a juma'a akwai a idi akwai taruwar mutane da yawa a juma'a a idi a juma'a to akwai shi ma a idi in ya ce a to shi bari juma'a zuhur kawai zai raka a huda an gosu to idan yayi haka sai a ce sallar shi ta yi bai laifi ba kuma akwai masu wannan fahimtar akwai fahimtar da suke cewa idan kai idi to juma'a gaba ɗaya ta fada a kanka to amma dai wannan na ukun nan ya ji in har ka zaɓi cewa ba za ka je juma'a ba ka tabbatar da cewa to kuma sai ka yi azahar don kai azar shi kenan ba damuwa to sai wannan ya yi tambaya guda uku amma gaskiya biyu ne dai abubuwan suka yi fitowa fili tambayar ta biyu ne yake cewa ya fi sahabbai mata akwai su mana mata annabi guda goma sha ɗayan da ya aura duka sahabbai ne matan sahabban shi tukunnan ɗaruruwa ai duka sahabbai ne yasa ibnu hajar da ya zo yin littafin shi akan bayani akan sahabbai littafin shi al-isaba fi tamyiz sahaba mujalladi hudu da na farko da na biyu da na uku duka akan maza ne amma mujalladi na hudu tun daga farko har ƙarshe duka mata ne har ma shine yake cewa in kana da aka yi maka haihuwa kila mace kana son suna ka nemo mujalladi na hudu wala sai ka tura suna in in kana son sunan da duk zariya ba irin shi zaka samu kuma sunan sahabiya sai dai sai kai takanin san karka kawo wanda ya inganta amma bai kamata a sa ba akwai sunan da ya inganta amma bai kamata a sa ba kamar misali Isra'ili suna ne mai kyau amma sai maka haihuwa namiji ana faɗan nan da da da da da da Isra'ila da Iran kace sunan da Isra'ili ai ba liman da zai zo sunan kwa kwa da rikan ma liman zai ce ba nu isra'ila ba a ba da ce ba to kaga ba kin ko kuma ka sa dan ka daniel sunan ne mai kyau sai ka buga yi wani da ce sunan da daniel haka ga shi alittafai eh da shi alittafai amma kai sai baka kai wurin baka bashi to ka ka nemo suna ne mai kyau sai ka da ka dai akwai sahabbai mata yace to wanda ya ga annabi shine sahabi eh sahabi bai zama sahabi sai ya cika sharuɗa uku da gaskiya bai ganin annabi na ɗaya ba san ya ke cewa ba haɗuwa da annabi saboda ka shigo da makali ciki in ka ce gani ka ci da makali amma a ce misali shi yanzu ga shi yana da rai duk da idan shi bai gani da annabi na da rai ya zo madina kila har sun yi musafaha har sun gaisa har ya yi bankwana har yi mai addu'a ya ce wannan ya haɗu da annabi na biyu lokacin da ya haɗu da annabi ya zama yana mai imani da Allah da shi manza na uku har ya mutu da yarda ba kada ya haɗu da annabi ya yi imani bayan ya rabu da annabin ya koma garinsu sai ya kuma sai ya rinda sai bayan annabi kuma ya rasu kuma sai ya dawo musulunci ba sahabi ba ne wannan sai dai ake mashi babban tabi'i su ne mahudaramu to da aka dai wa'annan sharuɗa guda uku in aka cike su mutum zai iya zama sahabi to sai jawabi na ƙarshe na alaikum assalam
ya kai bayan yanin cewa akwai yiwuwan mai gida zai ce cire an yaron a ranar
Eh, safiyar idi kafin alfitar ya hudu eh ya cire da kansu da kai kwana kafin
eh kuma lokacin matarsa tana ba a haifi yaron ba eh ce ranar idi a eh, idan a- za a yi da in in dai ba a haife shi ba sai bayan hudowar alfitar na safiyar idi a kafin in dai kafin alfitar hudu ne za a nemo da shi sai an nemo an fitar mashi shi wannan ba damuwa ko in an haihuwan kafin idi kafin alfitar ya hudo to sai mai gida ya san cewa akwai aikin gaggawa na emergency sai maza ya auni ya auno hatsi ya maza ya kai ma wani kafin idi idan kuma gida bai iya tunawa ba to ko da bayan idin ne sai ya fitar mashi amma sadakatun mina sadaka in ya so ba duk sai a sashi a lissafi a mai da wuri wa alaikum assalam eh eh eh hali eh eh hadda ‘ya'yan kiriskai aure eh na'am eh ya halatta ya halatta zai yi a ba zai ba su ba ba zai ba su ba sai dai a ba wani a ce su suka ce a baya tunda suna da shi ai su ba su da mar- talaucin zakar bai da kai ko eh yadda ya ba su nan kuma sai ba su akalla na rana kenan sai a ja layi a wuce wurin amma ba zai ba su ba na'am waɗanda wuce wajen ciyarwa ko? Eh a Ramadan akwai waɗanda suke shan azumi. To a cikin su hukuncin na rabuwa gida biyu, akwai waɗanda za su rama azumin. Akwai waɗanda kuma ciyarwa kawai za su yi. Waɗanda za su rama azumi su ne waɗanda lalurar da ta sa suka sha azumin ba wadda za ta iya hana su azumin bane har abada. Kamar misali matafiyi a lokacin da ya tafiya a yin dawo lafiyar shi da to shi wannan zai rama kamar mara lafiya wanda rashin lafiyar ba wai na tsufa ba ne ko cuta ce wanda likitoci sun tabbatar da cewa har abada ba zai iya azumi ba in ya warke zai rama ko mace da jinin al'ada ko jinin nifasi ya zo mata ta sha azumi to su ma nan sun zo duk za su rama amma wanda tsufa ne shekarar shi ɗari da ashirin aka ce ba zai iya azumi ba bana kaga ba da maka ce to a bari mu ga ko daga shawwal ko zulqa'ada ko zai iya warkewa yayi abu ne mai wahala irin wannan shine da an kai azumin sai a gwaji abincin mutum ɗaya ci biyu ka dinga cin mu sa'i mu da nabi ɗaya ko ko biyu sai a ba wani talaka ko a bashi danye ya gyara ko a bashi dafaffe ya ce buɗe ba ya buɗe baki da shi ya rage ya sawo shikenan kusan dai mara lafiyan da ba a tsammanin zai warke shi kadai ne zai ciyar amma in dai mutum ana tsammanin zai warke shi kenan sai wanda aka yi sabani a kai shine mai cikin da ta sha azumi saboda lalurar ciki wasu kamar alana ibnu malik yake cewa ai ciyarwa kawai ma za ta yi ba za ta rama ba banda mai shayarwar da ta aje azumi saboda tsoron jinjirinta wannan in azumi ya wuce ramawa za ta yi saboda ta aje azumi ne dan lalurar wani ba dan lalurar kanta ba sai ta yi wacce an yi sabani amma na tsoho babu wani sabani Allah da shi sarki ta to da karshe kamar yadda aka saba duk rana irin ta 27 a Ramadan muna aje karatu sai kuma in shekara ta zagayo eh, da horewar Allah da gandaman shi kamar yadda muke dacewa da ni'imomin shi da falalolin shi irin wa'annan duk shekara sai ga Allah ya hore mana ya raya mu kamar yadda ya mana bana ba karamar alfarma bace in ka bincika a cikin mu daga bara zuwa yanzu an mana rashe-rashe da yawa wanda fatar mu Allah ya gafarta musu mun kuma dan abin da ya rage na Ramadan mu ƙara sa su cikin addu'o'i ya sanya kaburburan su zama dausayi na aljanna wasu kuma za ka ba lafiya bara an yi azumin da su bana ba a yi mu ga shi Allah ya hore lafiyar an yi azumin da tara ana maganar 27 shi ma ga shi an kusa shan ruwa da takwas ya rage da tara talatin kawai a karkare a nan ne ma za mu yi kira ga gayu masu saniya nan ce za a cika talatin su ta faɗa sai wani gayu da aka ce za a cika talatin ya zo ya ta faɗa ya shiga lungu ko yana shan tabashi aka yi mai magana sai yake cewa shi shi shi wannan shashancin ƙasar nan da yake ba shi aushi a rasa wanda za a ba sarkin musulmi sai tsohon soja cewa a cikin ya karanta ba to kai kuma addinin ka karanta da ta ta ba sarkin musulmi ba shi zai zo ya leƙa wata ba rahoto yake karɓa daga gare mu ne abin in an ce an gani shi ke zai azumi fara azumi ranar laraban nan da muka yi laraban nan na na bana wallahi a binciken masu falaki wallahi duk lissafin ta ce ba za a ga watan ba duk da lissafin sun ce ba za a ga watan ba azumi sai alhali amma a haka a Najeriya da aka shelanta a sanar jihohi wajen bakwai aka gani sukin zai ba ta iya kun ce kun gani in ma ban gani ba za mu je lahira duk sai an yi bincike har azumin bana wanda ya ce ya ga watan ramadan ran talata sai mun neme shi ran lahira a ina ka ganshi malam ila ce wani gashin rago ne shi ma sai daga baya ya gane ka samu ka fara azumi ran laraba to da ka gani in za a cika talatin wallahi ƙari ne na alheri keloli ma na sun za su so a yi talatin din nan masu shaguna kayan kwalliyar mata da takalma an masu kankara wannan za su yi talati ga masu kashi kai masu talatin nan muna da yawa wani kuma zai haka dan kammala hadda kila da tilawa a ranar wani ya yi su shida ka yi su goma ran da ƙara kakkabe shi wasu yan addu'o'i da kamanta kila kai ta addu'a a ramadan din nan ka manta da sun din nan kai da ka ruwan ashirin da tara ka tuna la haula wala qawla bijin ba sai aka ce to gobe akwai azumi ka ce alhamdulillah kaga ran talatin sai ka tuku fa a tim Allahumma tim tim tim tim tim da ma ne tana da rashi to kaga da alheri ne kari ne na alheri juma'a ko mu fito a idi komai fa tsananin dadewar azumin nan a ce ran alhamis mun gama talata mu yi laraba mu yi alhamis mu yi sauran kaga babu wata damuwa to muna fatar Allah ya sa mun dace Allah ya sa mu cikin waɗanda ya yanta a wannan wata Allah ya azurta mu da ƙarin dagewa a waragowar waɗannan kwanakin abin da muke a ciki na kurakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke mana abin da muka yi wanda ya yarda da shi kuma muna fata ya sa mana a mizanin kyawun ayyuka tare da lullunka mana sannan muna godiya kwarai da gaske da goyon baya da aka bayar kama daga jagororin masallaci da tafsirin ma gaba ɗaya da masu ɗawainiyar kaiwa da komowa wata guda a ce kullum sai an je an taho mu da muke zuwan da su masu zuwan ba karamin aiki bane ka iya cewa duk biyar da fata a nan take mana in ban da ranar da aka yi da suwan nan su ba su gaza ba ma mu gaza ba amma kaga da yake an yi hakuri ga ranar taro Allah ya saka musu da alkhairi ya sa ni da ni kyawun ayyuka kuma Allah ya saka musu da alkhairi da ni da nake yi da alarma da waɗanda muke tahowa tare takanar ta Kano da kuma wajen uwa masu halarta tunda wasu za ga ba a nan ma suke ba daga nisan duniya ga mannan yadda ya feke in ka sa na dubu ɗaya ka girgiza tankin mashin ɗin ka ga kamar ma dai ba a je ka komai ba to amma duk da haka dai ake daurewa saboda a kyautata zaton cewa za a amfana to Allah ya sa mun dace Allah ya amfana da mu da abin da muka ci abin da kuma ya gudana na kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana kila wani zai ji an faɗa wata magana ya ji kamar da shi yake ba da shi yake ba kawai dai jeren girzance ne in kuma ta fata man shirai to sai ya haƙuri sai ya yafe sai ya fatar alkhairi sai addu'ar abin da ya fi zama alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya maimaita mana ya kai mu na badin banada ga inda muka kwana na karshen suratu al-jumu'a sai sa alama Allah ya kai mu badi da da rayuwa da rai da lafiya sai a dora daga sai mu dora daga wurin Allah mu dauki sarki ya sa mu dace Allah ma lana na kashe ki kamar ta kudu bi bayyana wa bayyana ma'asiyatik min da'ati kama tuballighuna bihi jannatak min al-yaqini ma ta'awwin bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين